الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الأمس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya samu cikin wanda suka wayi gari cikin wannan safiya muna kuma roƙon sa mana albarka cikin duk abin da zamu yi a cikin ta a ci gaba da karatun mu na ahlari yau zamu tashi inda malamin ke cewa wa man shakka fi kamali salati ko yawwa malamin ahlari yace wa man shakka في كمال صلاته أتى بما شك فيه والشك في النقصان كتحققه فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام وإن شك في السلام سلم وإن كانت آه إن كان قريبا ولا سجود عليه وإن طال بطلت صلاته مزانا درس yau akan shakka ne abinda ake nufi da shakka a larabce in aka ce shakka ana nufin taraddada baina amraini la rujhana baina ahadihima ala al-akhar mutum ya zama yana taraddudi tsakanin abubuwa guda biyu taraddudi shine kai kawo ya dubi nan ya dubi can ya kasa yanke wanne ne daidai wanne zai bi wanne ne zuciyarsa ta natsu da shi ta gamsu da shi shi ake nufi da kokonto ai ba haushe ma yadda ya san me ake nufi da kokonto an ce kokonto shine abin da baka da tabbas ko yauwa to a larabci ma'anarsa sosai a larabci shine abubuwa guda biyu sai ya zama zuciyarka ta kasa natsuwa wajen fifita ɗaya akan ɗaya wajen yadda da shi ko wajen gamsuwar shi ne ya auku shi ake nufi da taraddudi ko kwanto to a dangane da fiƙihu ko kwanto iri biyu ne a wajen abubuwan ibada akwai kokonton da yake mustankish wanda ya auri mutum kokonton da ya auri mutum ya zama cewa a koyaushe yana zuwa masa an san shi da yawan kokonto shi mutumin komai zai sai ya yi kokonto to idan mutum haka yake malamai a fito suna cewa hukuncin wannan kokonton nasa kal'adami kamar babu shi ne ma'ana ba a ɗora masa wani hukunci na daban in dai an san mutum kokonto ya aure shi a kullum kawai komai ba zai yi shi kai tsaye ba sai ce ni ko kaza ne ne ko ko kaza ne to malamai suka ce nan ba shi da hukunci ya ci gaba da abubuwansa kawai kamar ba abin da ya faru amma idan mutum bai saba da kokonto ba kokonton yakan zo masa ne wani lokaci a matsayinsa na dan adam to wannan shine yake da shine yake da wajibin a dora masa wannan maganganun da zamu ji a shine mutum sai ya bina'i akan abin da yake kokonton akan abin da yake da yaƙini a kansa ya yi jifa da kokonto to me ake nufi wannan sai an ba da misali kana sallah misali shi yasa ya kawo mana ne ce wa man shakka fi kamali salati sai mutumin kana sallah sai kake kokonton sallar ka ta cika ko bata cika ba misali kana raka'a ta biyu da kai zaman tahiya ka taso a sallar azhar sai kake kokonton wai wannan ta biyu kai ne har ka taso ko ku ta uku ce ai kan kai kokonto akan me akan biyu ko uku yawwa ko kuma a ce kana cikin ta uku sai kake kokonton ta hudu ce ko ku ta uku to a nan mai hukuncin da mutum zai yi in shi ba mustan ba kokontonsa ba wanda ya aure shi bane kawai a matsayinsa na ɗan adam ne a al'ada yau ya yi kokonto a cikin ibadarsa to suka ce sai watsi da kokonton nan ya dawo ya tambayi zuciyarsa menene na tabbatar na yi shi adadin rako'o'in da na yi guda nawa ne tabbas wanda bana kokonton kaga tunda ka ce uku ne ko hudu in kuma ɗauki misalin farko ka tabbatar da ka yi zaman farko ko sai ka taso sai kana kokonton shin biyu ne kai ko uku to a nan sai ka ɗauki ne sai ka ɗauki cewa biyu ne domin biyun kana da yaƙini ka tabbata ka yi zaman tahiya na farko to sai a ce wannan abin da kake tunani wato raka'ar ta ta uku ka yi ko baka yi ba ɗauke ta kai watsi da ita ka ɗauka baka yi ba sai ka dawo kan me kake da yaƙini kana da tabbas cewa ka yi shi raka'a biyu ko to sai ka ɗora akan raka'a biyu ma'ana sai ka kawo ta uku sai ka kawo ta hudu misali sallah azhar na ce ko yau shi kenan sai kai sallama ina fata mun gane yau to in kai irin wannan hali kuma me za ka yi za mu zo mu ji a cikin karatu ya ambata mana to shi kokonto wannan har ma ya sa malamai suna da wata ka'ida a cikin fikihu ta shiga kowanne babi tana daga cikin ka'idoji da malamai suka sa ta a kowanne babi na fikihu akwai ta suna cewa al-yaqinu la yazulu bi-shakki al-yaqinu la yazulu bi-shakki abinda yake an tabbatar da shi an yi shi to dan an yi kokonto baya gusar da wannan yaqini yanzu ba mun yi misali da raka'a biyu ba ai raka'a biyun ka yaqini ne ba kokonto to wannan kokonton da kai akan uku ce ko biyu ba zai gusar maka abin da kake da yaqini a kai duk abin da kai yaqini a kansa dan ka samu kokonto kokonto ba zai kau da shi ba wannan a wasu matsaloli din malam wan sharisi kun malami daga cikin manyan malikiya ana ce masa alwan sharisi yana da littafi sunansa al-mu'iyar al-mu'rib mujalladi 12 ne na fiqhu ne a malikiya guda 12 alwan sharisi ya yi sharhin wannan ka'ida saboda alakarta da wannan babin za mu ji ta yana cewa wa min samma law shakka a salla salasan aw am arba'an yace gini akan wannan ka'idar da yake cewa wa shakku fi nuqsani ka tahaqquqihi wannan ka'ida ce ita ce ayi kawo mana a cikin wani littafin ko yawa yace idan mutum ya kokonto a cikin tauye wani abu ko rage wani abu a sallarsa yace ka ta haƙuƙi to kamar ya tabbatar da wannan kokuntan ne cewa ya yi shi mun gano wannan in yana da kokuntan cewa ya rage wani abu to ya tabbatar da cewa ya rage din shine ta haƙuƙu ta haƙuƙu yana nufin na nukusa ne idan kana kokuntan raka'a uku kai ko hudu sai ce me ka ji a zuciyarka cewa kawai raka'a uku kai ma'ana kenan ka rage ma'ana ka dawo ƙasa kar ka ɗauki sama yawwa to shine sai ke cewa law shakka a salla salasan am arba'an da mutum zai kokonto shin raka'a uku yayi ne ko hudu a ta bi rabi'ati kawai to yazo da raka'a ta hudu tunda kokontansa tsakanin uku ne da hudu ko sai ya dawo ƙasa ma'ana ya ɗauki na ƙasa ma'ana shine ya tabbatar da cewa akwai rage ya dawo kan ragi kada ya tafi kan ƙari domin in ka tafi kan ka yadda ka yi ƙari ka ga kenan ba za ka ƙara wata raka'a ba mun fahimci wannan za a iya yi zai ta za ta yi kuma hukun ne ba hudun ba ne kaga an samu sallah ta tawaya don haka ka yadda a zuciyarka cewa tawayar ce ta faru ma'ana ka dawo adadi mafi karanci kaga kenan sai a buƙace ka ka ƙara ɗaya sai ka samu yaƙini cewa yanzu ka yi raka'a mun fahimci abin Allah ta da ana ganewa yau to sai yake cewa au shakka fi ba'd ashwaq at-tawafi yace kamar mutum ne yana tawafi a haji ko umra sai ya kokonto adadin nawayi wannan tawafin tawafi yana cikin ayyuka da mutum yakan samu irin wannan da yawa idan mutum wani za ka ga shi sa yana tawafinsa sai ya kulla hannunsa haka yana ta lissafi yana ta yawo da shi haka in ya zagayo sai warware daya har ya ga cewa yayi bakwai to wani lokaci inda cunkoson jama'a wani ma a ture shi wani hankalinsa zai fita daga lissafin ma ka ga yana tambayar na kusa da shi wai nawa muka yi ne saboda yana da kafin ka zagayo ka dawo din wani abu sai ya sa wani ya ture ko wani abin har ka manta me kake to idan mutum yana tawafi sai ya manta yana kokonto a zagaye uku yayi ne ko hudu wanne zai dauka yauwa sai dawo uku sai ce kai bari in ɗauka na uku ne in ma na yi na hudu in ɗauka kokonto ne kawai ya zagaya ya ƙara wani sai tabbatar da cewa ne ya yi guda bakwai domin idan kana kokonton uku ne ko hudu sai ka zo kace kai hudu ne to la'alla fa uku ne kaga idan ka ce uku ne ai hudu ne kuma ka kara nawa za ka yi na za ka kara uku kenan to in ko ka kai kuskure ya zama uku kai kaga yanzu ka koma ka yi shida maimakon kai bakwai don haka in aka yi kokonto ƙasa ake dawa ba saman ake ɗauka wannan ne shine ƙa'idar da ke so an fahimta yawwa to shine sai ke cewa awis sa'ayi ko kuma a sa'ayi da wafi daga safa da marwa kenan shi ma mutum yakan yi kokonton wannan shine na kaza ko ko shine na kaza aw shakka hal ata bi thalithati am la ko ya kokonton shin yayin raka'a ta uku ko bai ta uku ba to duk wannan sai sai bana fi jami'i zalika alil yaqini abin da zai gini a kansa anan shine yaqini abin da kake da tabbas sai ka dawo kansa ukun kenan ko misali a wannan misalan yawwa yace wa tutammimu hadhihi alqa'ida qa'idatul ukhra yace nan akwai wata ka'idar kuma da za ta cika mana wannan magana ita ce wa shakku fi ziyadati ka tahaqquqiha nan kuma kun ji wata ka'idar da ba ku ya kuri yau mun shiga zancen ka'idoji kaɗan ka'ida a fikihu tana da muhimmanci idan mutum ya fahimci harkar kawa'id fiqhiyya da ake cewa in ka haddace ka'idoji a fikihu akwai abubuwa da dama da kai da kanka za ka gano amsa in ka shiga rikici yanzu duk wanda ya fahimci wannan zancen da muka yi ai kaga baya buƙatar ya zo ya tambaya ya ce ni ne wata rana ina sallah sai ne kokonto raka'a biyu ne ne ko ɗaya wani kuma yanzu ya tambaye cewa na yi kokonto raka a uku ne ko hudu wani kuma yanzu kokonton ya ce na yi ta hudu ina tunanin ko na kara ne ta biyar ce ko me kawai ka'idar da ita ce me me za mu yi ka dawo sama za ka yi ko kasa kasa za ka yi kaga kenan sai ka kara wata ka samu yaƙini kada ka fita daga sallar ka sai a yi sai a yaƙini ba a fita daga kokonto shine kawai abin da ya kamata mu fahimta to wannan wata ka'idar daban shine wa shakku fi ziyadati ka tahaqqiha sun ce kuma haka kun kai kokonto kokonton naka akan ƙari ne kana kokonton kai ƙari ko baka ƙari ba to shi ma kamar ka tabbatar da kai ƙari wannan a wani gun ba a cikin maganar misali sallah ba suka ce wannan kamar misali suka ce fi husulit tafadul fi uqudir riba in kana kokonton akwai bambanci tsakanin wannan jinsi da wannan jinsi a babin riba to ka ɗauka akwai ɗin saboda ka guji riba saboda idan har ka ce babu to la'alla sai ku aika so ku auka cikin riba baka sani ba da wani misalin kuma har yanzu yace wa shakku fi adadi talaqi mutum da yake kokonto a adadin saki nawa yayi wa matarsa shi kuma wanne zai ɗauka domin gudun ka fada cikin rikici in kana kokonton uku ne ko biyu a nan wannan ka'idar suka ce uku za ka ɗauka ka ɗauka uku ne in har kana da kokonto kad domin kada ka zauna cikin addinin ka ka zauna da mata a ƙarƙashin ne kokonto ka je ka take ta alhali akwai kokonton kila a na uku da ka ɗauka na uku ne sai ka gini akan cewa wannan magana ta ƙare sai a haƙura sai a san dabarar da za a yi wannan kun ga a wani babin kenan kamar kishiyan watan wannan mu kyale shi zai shigar da mu wani lungu ko yau mu komo kan maganar mu Allah yau yadda zamu fahimci abu mu karanta nasin littafi yace wa man shakka fi kamali salatihi ata bi ma shakka fi wanda yayi kokonto sallarsa ta cika ko bata cika ba to ya kawo abin da ke kokonton nan akai wannan mun gane shi sai ce wa shakku fin nuqsani wannan ita ce ka'idar da muka ji shakka a cikin cewa ka rage sallah ko baka rage ba yace ka ta haƙuƙuhi kamar tabbatar da me a ba shakka ba tabbatar da nukusani yawwa in kana kokonton shin na ƙari ko na yi rage a sallah me za ka ɗauka ka ɗauki cewa ka yi rage karka ce ka yi ƙari yau sai ce faman shakka fi raka'atin aw sajdatin wanda ya kokonton yayi wata raka'a ko kuma wata sujada guda ɗaya ya yi ko bai yi ba sai ce a tabiha kawai ya kawo wannan raka'ar ko ya kawo wannan sujada mun gane wannan shi ko yau kana kokonton raka'an nan taka ta ce ka kuwa hudu ne kai ko kuwa uku to ka dawo ka ce uku kai sai ka ci ko guda ɗaya shikenan ka gama in kuma akwai sujada ce kake kokonton ni ku dazu a raka'a can da ta wuce ta ukun nan misali ka miƙe kana raka'a hudu ta ƙarshe sai ka ce ni ko sujadan nan da na tsare ɗazu ɗaya na yi ne ko ko sujada biyu na yi na zauna ko a tsakanin sujada har na ƙara wata sujada ta biyu ko ko sujada ɗaya na sa goshi na a ƙasa kawai na miƙe sama to in wannan kokoton ya zo me za ka yi ka kawo wannan sujada ka koma ka ɗauka cewa sujada ɗaya ka yi sai ka koma ka yi sujadar sannan sai ka dawo kuma sai ka ci ko raka'a ta gaba sannan kuma sai ka yi sujada bayan sallan mun fahimci abin yawwa yace ata biha wa sajada ba'da salami sai ya zo da ita kuma ya sajada ya sujada bayan sallama ba a dike nan to ina gama mu kyale wannan din eh na ji zancen yi muku yawa ko sai mu dawo mu tashi a darasin gaba wa in shakka fi salami in yi kokonton ya yi sallama ko bai ba to me zai yi yanzu dai mu tashi da darasi guda ɗaya menene shi mutum ya yi kokonto ya yi ƙari ne a sallarsa ko ya yi rage me zai ɗauka ya ɗauki cewa ya yi rage yawwa yana kokonton raka'a biyu ya ko uku ya ɗauki nawa ya yi biyu sai ya ci ko ɗaya ya samu yaƙini ya yi kokonton sujada ɗazu da ya yi a wannan raka'a da ta gabata sujada ɗaya ya yi ko sujada biyu ya ɗauki nawa cewa ɗaya ya yi sai ya ƙaro ɗaya kaga ya samu yaƙini raka'arsa ta cika sannan sai ya ƙara wanda take binta shi ne sai kuma ya sujada ba aji duk a wannan halin sujada da zai ba aji zai mun fahimci abu saboda mai dama ka yi kokonto biyu kai ko uku sai ka ɗauka biyu ne idan ka kawo na uku nan la'alla zai yiwu da gaske ne ka yi ƙari ne ba rage ba to idan ka ƙaro wani kaga an samu ƙari ko na kana buƙatar sallar ka ta cika amma an ɗora wani abu sai ka yi mai sujada ba aji dama ka'idan mu ita ce idan har kai ƙari me za ka yi ba a bi in kai ragi kuma me gabu yanzu an fahimci zancen insha Allah to Allah sa dai an fahimta sosai da an ba fahimta ba a yi tambaya hmm wa alaikum salam
cewa idan mutum har ya kai ga miƙewa a sannan mai tuno ɗaya ko biyu bayan ya miƙe ɗin ya dawo ke dawowa zai ka tafi raka'a ta hudu kana cikin raka ta hudu tun da baka riga ka kulla ta ba da ka riga ka kulla ta ita raka ta hudu har ka yi misali a ce har ka riga ka yi abin nan ka riga ka yi ruku'u inda ka yi ruku'u to wannan sujada ai ka riga ka abin nan raka'a ka riga ka kulla ta amma kana raka'a ta hudu sai ka tuna cewa raka'a ta uku nan da kake da ka barta ka yi sujada ɗaya ne ba sujada biyu ba sai ka bar wannan raka'a ta hudu tunda ta uku ka bata cika ba domin sujada menene rukuni ce yawwa farilla ce sujada farilla ce ba za ka bar farilla ba kamar rafkanuwar barin zaman tahiya bane na farko shi wannan in ka bar zaman tahiya na farko me za ka kawai sai ka miƙe ka ci gaba sai ka sujada ba kafin sallama amma nan raka'a ce ba ta cika ba saboda sujada ba ɗaya kai don haka sai ka dawo sai ka zauna a zaune sai ka yi wata sujadar guda ɗaya sai kuma ka miƙe kaga yanzu kana da yaƙini cewa raka'ar ka ta uku sujada biyu ta cika sosai to sai ka kawo wata raka'ar ta hudu sai kuma kai sujada bayan kayi sallama mun fahimci abin yau idan mutum sai da ya kulla ya za a yi yawa idan mutum ya riga ya kulla misali kana raka'a ta hudu har ka riga ka yi ruku'u kana dagowa sai ka ce kai raka'an nan ta uku faɗa su sujada ɗaya ne to shikenan a zuciyarka sai ka rusa wannan raka'a ta uku ba ka da lokacin da za ka koma ka gyara ta sai wannan ta hudun da ka kulla sai ka mai da ita ce ta uku don haka idan ka je kai sujada guda daya ka zauna ka kara daya ka ga da zama za ka yi kai tahiya kai sallama ko sai ka ce a'a yanzu wannan ita ce ta uku da haka sai ka sake miƙewa sai ka kawo ta raka'a waccan da ta rasa sujada daya ta rasa farilla a cikinta raka'a ko in ta rasa farilla ta lalace da haka sai ka ɗauka ba ita wannan ta hudu ta dawo ta uku sai ka tashi ka tsawo ka tsaro wata ta hudu shikenan sai ka zauna sai ka yi sallama sai ka kuma yi sujada bayan sallama mun gane yau amina wa alaikum salam na na na eh na na na mun ji tambayarsa mutum biyu sun shigo masallaci sai suka rasa misali raka a ɗaya ko biyu da suka tashi ramu ko misali ana sallah azhar liman ya yi sallama ya cika raka hudun su kuma suna da biyu kaga ana neman su yi biyu ke to da suka miƙe suna cikin yi sai ɗaya yana kokonton da aka zo misali ya yi raka ta uku yana kokonto to wajen neman ya samu yaƙini ya iya lura da wanda ke gefensa abin da ya yi shi ma ya yi in har zai samu nutsuwa da wannan ba matsala domin a lokacin da mutum yake kokonto so ake ya samu abin da zai ba shi yaƙini yawwa wannan kuwa ganin aikin wani zai taimaka masa ya fita da kansa daga kokonto ya samu yaƙini da haka in ya ga misali da ya gama raka'a ta biyun nan sai yana tunanin kai in yi sallama ne wannan ta hudu ce ko ta uku sai ya ga dan uwansa ya zauna ya yi sallamarsa sai ce eh to na sami yaki ne ashe tunda tare muka shigo ni ma dama biyu na rasa ashe wannan shi ma biyu ba dai ne ba assalamu alaikum shike ba ba matsala irin wannan amma inda shi kadai ne yayi kokwantan nan kuma ba wanda zai taimaka masa samun yaki ne to ya dauka ta ukun ce sai ya tashi ya karo daya sai ya sallama yau Allah ya samu dace sallallahu alaihi wasallam na wata tambaye ce Allah ya kara mana fahimta Allah ya kara mana ilimi mai amfani Allah ba mu ikon aiki da ilimi sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin